الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا القدر مما أقر به خضاق النذار لما تكلموا في وجوب النذر وتحصيله للعلم فقيل لهم أهل التسفية والرياضة والعبادة والتعله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النذر كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه وقد قال له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقال نعم فقال كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته وكلما ذكرت شيئا أفسده
هكذا نعم هكذا نعم فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له وكان من المعذل من المعتزلة النفاه فبين له الحق مع أهل الإثبات فتبين نعم فتبين له الحق مع أهل الإثبات وأن الله سبحانه فوق سماواته وعلم ذلك بالضرورة رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن كلف المقدسي وذكر أن الشيخ حكاها له وكان قد حدثني عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه وكلام المشايخ في مثل هذا كثير وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري والنظري مستند إلى الضروري والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه هذا هذا حد القاضي أبي بكر الطيب وغيره ابن الطيب كو؟
نعم أبو بكر ابن الطيب
هذا حد القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه فقال لهم علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الامسكاك عنه وقال واردات لأنه تحصل مع العلم طمانينة وسكينة توجب العمل به فالواردات تحصل بهذا وهذا وهذا قد أقر به كثير من حذاك النظار متقدميهم كالكي كالكي الحراسي والغزالي وغيرهما ومتأكريهم كالرازي والآمدي وقالوا نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر هذا لا يدفعه لا ندفعه نعم هذا لا ندفعه لكن إن لم يكن علما ضروريا فلا بد له من دليل والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه مستلزما نعم مستلزم للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاع الدليل المدلول عليه بحيث نعم بحيث يلز- يلزم من انتفاع الدليل المدلول عليه من انتفاء الدليل انتفاء ال- أقوى انتفاء بيج من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه
ban gyara na babu shi gaba daya yalzamu من انتفاء الدليل na
انتفاء المدلول عليه na يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه قالوا فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة فهذا هو الدليل وإن لم يكن كذلك فهذا حوص لا يلتفت إليه وبسط هذا له موضع آخر طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna uku ga watan jumada thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal mutlan wallafar al-imam al-allama shaykh al-islam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala amin wannan shine darasi na 92 a cikin wannan littafi malam yana magana akan abin da yake sanya bawa ya samu yaƙini da sakankancewa da yarda a zuciyarsa game da abin da ya zo masa na gaskiya ba tare da yana shakka ko yana tababa ba hanyar alkur'ani da sunna ita ce hanya ɗaya tilo da mutum yake samun nutsuwa a zuciyarsa dangane da abin da ya shafi addini da abin da ya shafi aƙida duk wata hanya da mutum zai ka lalumo akan ya samu tabbaci game da abin da yake kai na addini babu abin da za ta jefa shi a ciki sai rudu sai hayaniya sai tababa sai shakku hanyar alkur'ani ita kaɗai ce hanya sannan hanyar sunna annabi hanyar alkur'ani da sunna ita ce kadai ce hanya da ake samun ilimi wanda yake gadar da yaqini a zuciya wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake takriri anan yayin da bawa ya maida hankali ya maida hankalinsa ga Allah subhanahu wataala ya lazimci bautar Allah da ambatan Allah ya lazimci aiki da dokokin Allah bin umarninsa da gujewa haninsa to a lokacin Allah subhanahu wataala yana saukarwa da bawa nutsuwa a zuciyarsa yana kuma bude masa haske yana sa masa haske a zuciyarsa da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan har za ku yi takawa takawa ita ce ku bi dokar Allah ku yi abin da ya sa ku bar abin da ya hana ku to idan dai har za ku yi wannan to shi kuma ubangiji zai ba ku fitilar da za ta rika haska muku gabanku kuna iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya shine alfurqan Allah zai ba ku ilimin da za ku iya gane wannan gaskiya ce ku ɗauka ku yi aiki da ita ku gane wannan ƙarya ce ku ɗauke ta ku jefar to shine abin da anan ibnu taymiya yake faɗa shine yake cewa hadal qadar مما أقر به عذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم وانسان طريقة أهل الكلام بأبو تائلم الكلام hanyar da suke ganin ita ce hanya ɗaya tilo da mutum zai san Allah ya kuma samu yaƙini da tabbaci a cikin zuciyarsa game da sha'anin Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa tun daga samuwarsa daga tun daga samuwarsa da ainihin dawwamarsa da sauran sifofinsa suna ganin hanya ɗaya tilo ita ce hanyar wato tunani da neman dalilai na hankali ta hanyar tunani da dalili na hankali suna ga wannan shine kadai hanyar da za ta sa mutum ya samu ilimi na sanin Allah don haka suke binciken tabbatar da samuwar Allah ta hanyar wasu formuloli da suka tsara wa kansu wanda a wancan karatu muka yi ishara zuwa gare su akan cewa waɗannan dalilai su ne hanyar da za su samu sanin tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma faruwar duk wani abin da ba Allah ba dalilul a'rab dalilul huduthul ajsam dalilul takhsis dalilul tarkib da sauran adilla waɗanda suke dogaro da su wanda ma'abota karatun ilmul kalam suka san da su to suna ga wannan hanya ita ce kadai hanya da zaka san Allah dan ka karanta alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su a gurin su wannan ba hanya ce da za ta saka san Allah sani na gaskiya ba sani na hakika saboda haka suna ganin a cikin kankanin lokaci za a iya sa maka shakka za a iya sa maka tababa to haka suka dukufa akan wannan hanyar to shine ibnu taymiya yake cewa wanda kuma ba haka bane duka nassoshi na alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna cewa yayin da bawa ya kusanci ubangiji ya kusanci ubangiji da bauta masa da lizimtar dokokinsa to a lokacin ubangiji yakan sa masa wata nutsuwa a zuciyarsa ta yadda dukkan wani abin da ya zo daga Allah da manzansa yakan karbe shi hannu bibi ba tare da yayi tababa ba baya buƙatar ya bi waɗancan hanyoyi da suka tsara suka rubuta suka ajiye a kan cewa su ne hanyoyi kadai da mutum zai biya gane Allah baya bukatar wannan ya ce wa hazal qadar ya ce wannan gwargwadon mimma kada a karrabi huzzakun nuzar ƙwararru wajen wato wannan cece kuce na ilmul kalam wanda suka ƙware a kan wannan sun yarda da cewa akan iya samun wani ilimi ba tare da an bi hanyarsu ba yayin da suka yi magana akan wujubun nazar cewa dole ne dole mutum sai ya yi bincike na hankali don ya tabbatar da samuwan Allah wa tahsilihi lil ilmi kuma wannan ne zai sa ya samu ilimi ilimin sanin Allah ilimi anan suna nufin yaqini ya samu tabbaci a zuciyarsa cewa eh abin da yake kudurcewa gaskiya ne faqila lahum ahlu at-tasfiyati war-riyadati wal-ibadati wat-ta'alluhi tahsulu lahum al-ma'arif wal-ulum al-yaqiniyyah bidun an-nazar sai aka gaya musu cewa mutanen da suke suka kawwame kansu domin tsantsace wato tace zukatansu da tsabtace zukatansu daga dukkan wani wani kyalekyale na duniya daga dukkan wata sha'awa su ne ahlul tasfiya war riyada waɗanda suke horar zuciyarsu da gaɓoɓinsu akan bin Allah za su iya jure kowace wahala don su saba da yawa Allah biyayya wal'ibadati da bauta wa Allah wata alluhi da bautarsa, cewa waɗannan mutane waɗanda suka keɓe kansu don bautar Allah kawai, da sallolin nafila da zikiri da azumi da sauran ayyukan ibada, ta hasulu lahumul ma'arifu, suna samun ilimi iri-iri na sanin Allah a zuciyarsu. Wal'ulumul yaƙiniya suna samun ilimin muka na yaƙini a kan cewa abinda suke kai ɗin nan ba sa shakkarsa, ba sa ta ba a kansa. ba sa jin cewa wannan abin da suke kai ko ba gaskiya ba ne ba tare da sun yi wannan bincike irin na waɗancan ba ba tare da sun yi nemo wasu muƙaddimat aqliya wasu dalilai na hankali ba bidonin nazar ba tare da bincike na hankali ba shi da sai ya kawo wannan kissa ta Sheikh Al-Mulaqqab bil Kubra shi wannan malami da ake walakabi da Al Kubra wannan malami shine Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Kubra ɗaya daga cikin malamai ne malamin hadisi ne kuma yana daga cikin malaman Khurasan lokacin da Tatar suka shigo yankin sa Khawarizm suka zo da yaki a lokacin ya shiga ya sako kayansa ya fito ya ce wa mutane lalle lalle a fito a tinkari waɗannan ta'adda a lokacin ya tinkare su har ma da dutse ya rika jifa yana jifansu suka harbo masa mashi suka harbo masa kibiya ta kafe masa a kan ƙirjinsa ya faɗi ya yi shahada a wannan lokacin shekara 118 a lokacin yana gab da cika shekara 80 a duniya wato ya haura 70 ya doshi 80 a lokacin to shi ne ake wa laƙabi da alkubra kamar yadda muka faɗa a wancan karatun saboda saninsa da abubuwan da suka shafi ilimi da rikice-rikicen matsaloli da wata matsala ta biyo wajensa yana da fahimta yakan warware ta shi da abokansa sai suke masa laƙabi da atsammatul kubra saboda wannan fahimta da yake da ita to daga nan ma sai aka cire addama din sai ake ce masa kubra shi ne ake ce malan al-kubra to wani lokaci abin nan Muhammad ibn Umar al-Razi fakhrul al-fakhrul razi ibn al-Khatib da shi da wani ba mu'tazili abokinsa sun zo sun same shi a a inda yake zama yana ibada وقد قال له سي suka ce masa ya sheikh balagana annaka ta'lamu ilm al-yaqin mun samu labarin cewa kana da ilimin yaqini wato abinda kake ji a ranka baka da wani tsofa ne na shakka abinda kake ji kawai kana tabbacin haka ne ta ina ka samu wannan yaqinin yace da su na'am haka ne fa qala kaifa na'lamu kaifa kaifa ta'lamu wa nahnu natanazaru fi zamanin tawil ya aka kai ga wannan ilimi na yaƙini na sakankan cewa mu ga mu a junanmu masana ilmul kalam muna zama mu yi ta jayayya na faɗa ɗan ƙwana ya faɗa na kawo dalili ɗan ƙwana ya rushe dalili na in ya kawo nima in rushe nashi mun daɗe ko muna haka kowa ya kasa gamsar da kowa idan ka kawo naka sai ya sa maka shakka sai shi kuma ya kana shi ka sa masa shakka don haka haka suke ta ta irkaniya kowa ya kawo nashi sai a ce to ai wannan dalilin naka in aka dube shi ta fuska kaza ba zai zama dalili ba sai ya ji eh to ba dalili bane to kai ka dalilin ka shi ma sai ya kawo sai to ai kai wannan in aka duba ta fuska kaza kaza sai ba zai zama dalili ba sai ce eh to kai kuma kawo naka to haka suke ta jayayya suna munazara yace to mu muna ta munazara a tsakaninmu kowa yana kawo ra'ayoyinsa da dalilansa na hankali akan samuwar Allah da sifofin Allah da kore ma ubangiji wasu sifofi tunda irin wannan ana ta kokarin kore wasu ubangiji wasu sifofi ana ganin cewa tabbatarwa da Allah waɗannan sifofi zai sa a ce Allah yayi kamancece ne da halittarsa haka ana kore masa uluwi ana kore masa sifatul khabariyya sifatul fi'liyya irin irin an-nuzul al-maji' da da alwajh da alyad duk waɗannan sifofi waɗanda alqur'ani da sunna suka zo da su suna ta kokarin kore masa su to shine yace kullama zakara shay'an afsattuhu duk sanda ya kawo wani dalili na hankali sai in lalata dalilin wa kullama zakartu shay'an afsadahu ni ma in na kawo da sai lalata mu saboda haka mun kasa samun wani abu wata matsaya guda daya kai kuma gashi yanzu kana da tabbaci akan abin da kake kai ta yaya aka ka samu wannan yaqini faƙala huwa waridatun taridu ala nufus ce abu ne da Allah yake aiko shi zuwa ga zukata ta ajizun nufusu an raddiha zukata ba za su iya watsi da wannan abu ba wato wani abu ne na ilimi da Allah subhanahu wata'ala yake sa mana a zuciyarmu na yarda da nutsuwa wanda babu ta yadda za a yi mu dawo mu sa kafa mu ture wannan mu ce ba ma jinsa yadda ka san in kana jin yunwa kana jin yunwa in kana jin kishi kana san kana jin kishi ba zai yi kana jin kishi ba wani zo ce zai gamsar da kai cewa kai baka jin kishi ko kana jin yunwa ya zo gamsar da kai da dalilai cewa ba yunwa kake ji ba ka yarda da shi saboda wani abu ne da Allah ya sa maka a jikinka na to haka fitira take wannan suna al-adilla al-fitriya adillatul fitra ko ko ko dalilul dalilul fitri dalili na halitta da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akanta akan sa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah saboda haka dan adam ba zai iya kore wannan ba ba zai iya kore wannan ba saboda haka da zarar koda ya ya ya ya zo ya nuna a zahiri cewa shi bai yarda ba shi bai yarda ba da ya shiga wani yanayi kuma zaka ga cewa yardar ta dawo kamar yanzu mushrikai da suke kin ikhlasi amma idza fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu a lokacin sai fitirar ta dawo amma in aka sauko waje kuma sai a shiga a shiga shirka a shiga rigima amma da masiba ta dawo sai a manta da abin da ake kira sai Allah sai ta kiran Allah shi kadai to kaga ashe akwai fidira da tare dan adam duk wanda zai zai roki Allah sai ga ya daga kai sama da wanda yace bai yadda Allah yana sama ba da wanda yace ya yadda kowa zai daga hannu sama zai daga daga kai eh ba haka wani ne ya kure abul ma'ali aljuwaini ba yana cikin waɗanda suke ta kafa dalilai iri-iri ba ji ba gani wajen kafa dalilai akan cewa Allah ba za a sifanta shi da uluwi ba sai ya ce to me zaka ce game da abin da mai addu'a yake ji idan zai addu'a yake daga hannu yana duba sama me yasa yake yin haka sai ya rasa abin da zai gaya masa saboda wannan ɗabi'a ce ta fitra ɗabi'a ce ta fitra saboda kan mutum zai rantsuwa ya daga hannu ya nuna sama in zai addu'a ya daga hannu sama ba wanda zai addu'a ya yi ƙasa da hannunsa babu shi to wannan fitra ce da Allah ya halicci dan adam tana jikinsa to shine yace wannan waridat ne taridu ala nufus ta'jizu an-nufus an raddiha ba ta yadda za a yi mutum ya iya tunkuɗe wannan abu kamar rana ce ta fito tsakiyar rana karfe 12 rana yadda kai ga musu da jayayya ba za ka iya cewa ba rana ba rana ba ta fito ba saboda gatanin kowa da kowa yana gani rabi'atin nahar kowa yana gani saboda baka isa ka ce babu ita ba saboda wani abu ne ya riga ya zama daruri dole ka yarda da shi to yace haka muke ji a ranmu don haka ba ma bukatar sai an ta kawo mana wasu dalilai na hankali sannan mu gamsu da ce an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa duk wanda karanta ma wannan musulmi zai ji cewa eh tabbas annabi ya faɗa ba buƙatar sai kai ta ka masa hujjoji cewa annabi ya faɗa haka gashi dai hadisi ne ahad amma ya zama a jikin mutane daruratan suna yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi to wani wani ilimi ne daga ubangiji da yake sawa masu tsoron Allah da ba ka samu wani mara tsoron Allah shi dai ya ga masa yace ƙarya ne faja'ala ya'jabani min zalika sai suka rika mamakin sa wai shi yanzu baya da wani abu na shakka a zuciyarsa abin nan da yake kai na bautar Allah da wani yana jin tabbas haka kawai haka baya jin wani abu suna ta mamaki saboda su suna da wannan in ce lokacin da razi ya shiga wata kasuwa a khurasan aka rika bin shi yu ana ana bin shi ana cewa ga mutumin nan da yace zai kafa zai kafa dalilai dubu akan samuwar Allah to zai kawo dalili dubu da suke nuna akwai Allah wata mata ta tambaya wannan fa aka gaya mata ai gashi gashi gashi ai wannan shine Fakhruddin Razi yana da alfu dalil ala wujudillah take cewa ba dan yana da shakka dubu ba ba zai buƙaci dalili dubu ba sai ta batar batar da wani shakka don haka ba ta buƙatar wani dalili dubu akan cewa akwai Allah shi dai da yake da shakkoki har guda dubu zai buƙaci kowane shakka ya samu wata dalili ya kawar da ita to wannan shine imanul ajais alladhi huwa mabniun ala al-fitrah akan fitrarsu to shine suke ta mamaki shi da razi wa yukarrirana al-kalam suna ta maimaita maganar da ya faɗa musu wa talaba ahaduhuma an tahsula lahu hadhihi al-waridat cikin su su biyin shi wannan ba mu'tazili da suke tare sai yace shi ba yana so ya rika jin wannan a ransa waɗannan abubuwan da suke zuwa a zuciya shi ba yana son ya rika jin su shi razi yace a shi yana da abubuwa baya da lokacin da zai tsaya ya shagalta da zikiri da ambatan Allah da waye da tasbihi shi bai da wani da yana da mawani shi kuma wannan sai ya yadda sai ce to ka zauna tare da ni ina koya maka abubuwa na salati da zikiri da karatun alkur'ani zaka samu wannan abin da kaje ina ji kuma haka haka ta faru fa'allamahu ash-shaykh wa addabahu hatta hasalat lahu ya koya masa har ya samu wannan yaqinin shi ma a ransa wa kana min al-mu'tazilati nufat yana daga cikin masu itizali waɗanda suke suke kore sifofin Allah kamar yadda kissa take a cikin wasu littafai Ibn Taymiyyah ya kawo ta a cikin gurare daban-daban ya kawo ta a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 4 shafi na 43 zuwa 44 ya kawo ta a cikin Bayan Talbis Iblis Bayan Talbis al-Jahmiyya a mujalladin sa na biyu shafi na 183 zuwa 185 ko da shida sannan ya kata a dar'u ta'arudul akli wa naqli a mujalladi na bakwai shafi na 430 zuwa 432 dar'u ta'arudul akli wa naqli zahabi a cikin tarjamar shi wannan malami Ahmad ibn Umar ibn Muhammad al-Kubra tarjamar sa sirr alamin nubala mujalladi na 12 shafi na ɗari da sha biyu shi ma ya kawo ta amma a takaice ya kawo wannan kisar amma a takaice to shi ne sai shi wannan mutum da ya zauna ya watsar da waɗancan abubuwa da waccan hanya ta farko da yake kai ya lizimci bautar Allah sai ya dawo ya ce ilalle abinda almushabbiha suke kai ashe shine gaskiya almushabbiha suna nufin masu sifanta Allah da sifofin da ya tabbatar wa kansa domin su suna kiransu mushabbiha ko almujassima wato masu yi wa Allah jiki ko masu kwatanta Allah da halittarsa haka haka mu'tazila suke kiran ahlus sunna sai ya ce ashe dai abinda waɗannan mushabbiha suke kai ashe dai gaskiya ne yada yana faɗa shine na ibnu taymiya yake cewa fatabayyana lahu anna alhaq ma ahli alithbat sai ya gane cewa gaskiya tana tare da masu tabbatar da waɗannan sifofi ba masu kore su ba wa anna allah subhanahu fawqa samawatihi kuma allah subhanahu wata'ala yana saman sammansa wa alima dhalika bid darurati kuma ya san wannan ta hanyar darura wato ba ta hanyar bincike ba ba ta hanyar dalili na hankali ba a haka nan kawai shi ji Allah subhanahu wataala ya sa masa gamsuwa da wannan shine ilmud darura abinda baya bukatar sai kai nazari sai kai bincike haka kawai zaka ji shi a tare da kai ba tare da kuma kana iya cewa ba haka bane game da muku misali kamar lokacin da kake jin yunwa ko lokacin da kake jin kishi haka daruratan zaka ji a jikinka baya bukatar sai wani ya kawo maka dalilai sannan ka gamsu cewa kana bukatar abinci ابن تيمية رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي ناكرا تونا حكاية أربوشة دربوتن هنن القالي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي ɗaya daga cikin malamai ne makadisa da yake nan cikin dimashq dan uwa yake ga mai littafin abin nan umdatul ahkam abdul ghani al-maqdisi dan uwansa ne وذكر أن الشيخ الكبرى حكاها له kaga isnadi muttasil yace shi ma wannan malamin shi ba shi labarin shi ba shi labarin ga abin da ya faru da shi wa qad kana haddathani biha anhu ghayru wahid ibnu taymiya yace malamai da dama sun hikaito min wannan labarin daga daga shi wannan malamin hatta ra'aituha wato daga shi shi najmuddin al-maqdisi cewa yana faɗar wannan labarin yana danganta shi zuwa ga shi wannan al-kubra din yace sai kuma gashi na ganta na ga labarin a rubuce da rubutun hannunsa hatta ra'aituha bi khattihi wa kalamu al-mashayikh fi mithli hadha kathir maganar masu malamai masu ibada al-mashayikh yana nufin malamai masu danganta kansu da zuhudu da ibada sune al-mashayikh anan ba yana nufin malamai na na na fiqh ko na hadisi ba المشايخ suka ce mashayikh a irin wannan siyaki suna nufin waɗannan waɗanda suka shahara da zuhudu da gudun duniya da ibada da sufanci da sauran da sauran waɗannan abubuwa ma'ana al-ilm huwa yace wa hadha al-wasf alladhi dhakarahu ash-shaykh jawabun lahum bihasabi ma ya'rifun to wannan abin da shi yace wannan abin da shi wannan malami shi al-kubra ya ga ya warazi da abokinsa yace to wannan sifar da ya gaya musu cewa waridat ne abin da suke wani ilimi da yake bujurowa da ba za mu iya tunkuɗe shi ba haka za mu ji shi tabbas a tare da mu ba mu da wani dalilin da zai sa mu ce ƙarya ne ko mu yi shakka yace to wannan yayi daidai da irin irin ilimin su su waɗannan masu bincike suna kasa ilimi gida biyu kamar yadda yace fa innahum qad qasamu al-ilma ila daruriyyin wa nadhari sun kasa ilimi zuwa ga al'ilm a nan yana nufin al'yaƙin abinda za ka samu tabbaci a kansa suna cewa hanya abin na iri biyu ne akwai wanda yake daruri al'ilmun daruri akwai kuma al'ilmun nazari al'ilmun daruri shi ne wanda baya buƙatar bincike wanda duka wasu masu hankali suna tarayya a cikinsa da mai ilimi da mara ilimi da babba da yaro da tsoho da ƙarami kowa da kowa yana tarayya a cikin sanin wannan abu shi baya buƙatar sai an yi bincike sai an kawo dalilai ɗaya na biyu na uku kowa yana tarayya wajen jin cewa wannan abu gaskiya ne shi ne kamar yau kamar yanzu mu ce sama tana sama ƙasa tana ƙasa wannan baya buƙatar sai an ce maka ga dalili a ce wuta tana ƙuna a ce wuta wani abu ne mai ƙuna in ka sa hannunka a ce zaka ƙone wannan baya buƙatar wani a ce wannan mai ilimi ne ya gano wannan baya da ilimi bai gane ba duka ana tarayya a wannan shine al-ilmu ad-daruri alladhi yattaru al-insanu ila tasdiqihi dole ka yadda cewa kawai haka yake ba buƙatar dalili kowa da kowa yana tarayya akan zuwan dan Najeriya mai hankali babba da yaro ya san a ƙarƙashin mulkin wa muke a ƙasar nan yana buƙatar dalili sai an kai ya ta jayayya an zaunar da shi an kawo masa dalilai ɗaya biyu uku hudu cewa asuwaji shine shugaban ƙasa ba buƙata to wannan shine al-ilmu ad-daruri yattaru al-insan ila tasdiqihi ba buƙatar sai ka je ka gani ka ce kai sai ka gan shi da ido da ido sai ka je kun gaisa da shi sai ka je ya gaya maka shi shine shugaban ƙasar ka da mutum ya bige da wannan sai a ce mahaukaci ne a kai shi da wani eh to wannan shine al-ilmu daruri baya buƙatar wasu dalilai ko wani bincike sai ka je laboratory ko ka je library ko wani abu duk baya buƙatar wannan sai al-ilmu nazari shi kuma wannan abu ne wanda yake ilimi ne yana buƙatar sai kai sai kai nazari daga jin sunan ma ka san cewa yana buƙatar nazari sai ka je kai bincike ka rattaba adilla dalili na farko karfinsa dalili na biyu karfinsa dalili na uku har ka kai ga samun gamsuwa cewa abin nan haka yake wanda bai yi bincike irin naka ba zai kai ga wannan gamsuwar ba wanda yayi wannan binciken ya bi matakan da duk ake bi na bincike zai kai ga gamsuwar cewa wannan abin 100 bisa 100 haka yake amma kai da baka samu wannan hanyar kai binciken ba wataƙila ko baka da ahliya baka ma san hanyar da ake binciken ba saboda haka baka ma yi binciken ba ban an ce ma kai ba za ka iya yi ba ko kuma ma za ka iya amma baka yi ba to ba za ka samu abin da shi ya samu a ransa na yadda ba saboda haka shi yana jin wannan abin ɗari bisa ɗari gaskiya ne baya da sofanan shakka a zuciyarsa amma kai kana iya shakar iska ce ƙarya makaryacin banza makaryacin wuri abin mai sauki ko ba haka ba kana ɗalibin ilimi ka je ka yi bahasi ka tattara littattafan malamai na da da na yanzu ka bi wani hadisi ka tabbatar ɗari bisa ɗari annabi ya faɗa ka zo kana faɗa a cikin masu komen wani zai ci kaji makaryacin banza makaryacin abin mai sauki saboda shi bai sani ba sai ka yi mamaki me yasa zai faɗa ka bai da ilimin wata kila ma wani ɗalibin ilimi ne irinka amma bai hana idansa bacci ba irin yadda ka hana naka bai bincike ba irin yadda kai kai bincike saboda haka kai sai ka yarda cewa haka abin yake shi kuma ce ƙarya ne cikin tsantsanin lokaci eh kuma ka ganshi a kasuwa ana ciniki da shi ana harkoki da shi ba wanda zai dauke shi mahaukaci amma da zai karyata ilmu daruri to mutane za su dauke shi baya da hankali da zai fito yana karyata wani abin da duk masu hankali suka yi tarayya akan gaskata shi to za a dinga karinsa cewa yana dan tabuwa ya cika ba shi yana dan motsi ya cika kaga mutumin nan mai dan motsin nan kaga shi mutane to shine yace sun kasa ilimi zuwa biyu akwai al-ilmu daruri akwai al-ilmu nazari wan nazari mustanidun ila daruri ba za ka iya zuwa ga ka cimma al-ilmu nazari ba sai ka biyo ta kan daruri tunda duk abin da za ka yarda da shi sai tukunna ya zama daruratan a wajenka ma'ana ana kaiwa zuwa ga al'ilmun nazari an tariqil badahiyat an san akwai albadahiyat sune sune an-nazariyat din sa sune daruriyat din albadahiyat a ce maka daya aka tara da daya zai zama nawa biyu wannan badahi ne ko a ce daya rabin biyu ne daya rabin biyu ne wanda yana buƙatar sune badahiyat duk wani mai hankali ya san wannan to ba za ka kai ga cimma wancan ilimin na na yaƙini a kan abubuwa sai ka fara ta kan badahiyat sai ka fara ta kan daruriyat su ne za su kai ka zuwa ga wancan al'ilmin nazari shi ne ma'ana mustanidun ila daruri shi yasa ga a tarifin mutawatir suna an yakuna mustanadu hulhis tunda abinda alhis abinda ka taba ko ka gani da idanka ko ka ɗanɗana ko ka ji shi tabbas ka yadda akwai shi to ta haka ne kake zuwa ga samun wannan wannan ilimi na daruri wannan sha'ani ne na manatika to haka suka zo suka raba ilimin guda biyu don haka shi wannan malami da ya tashi sai ya ba su ta'arifi na abin da yake ji da irin yaransu sai ya ce waridatun taridu ala nufusi ta'jizu nufusi an raddiha wannan shine darurin awun su wani abu ne yake zuwa mun a rai wanda ba zan iya cewa ƙarya bane shine abin da suke kira daruri din saboda haka sai ya musu yare irin yaren da suke ganewa an fahimta shine abin da yake cewa جواب لهم بحسب ما يعرفون فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري والنظري مستند إلى ضروري الضروري والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه shi al'ilmu daruri wanda yake zama laruratan dole ka yadda shine ilimin da yake lazimtar mahaluki yake lazimtar ka kai mahaluki ta yadda ba za ku iya rabuwa ba dole ka yadda haka yake ba za ka iya karyata shi ba yace hadha haddul qadi abubakar ibn at-tayyib wa ghayrihi wannan shine ta'rifin da abubakar ibn at-tayyib al-baqillani ɗaya daga cikin ahlul kalam yayi wa al-ilm ad-daruri fa khassatuhu khassatuhu yana nufin ta'rifuhu ta'rifu jami'un mani'un annahu yalzamu an-nafs luzuman la yumkinu ma'a dhalika daf'uhu abinda zai lazimce ka kai mutum ta yadda ba za ka iya tunkuɗe shi ba dole ka yadda haka yake akwai shi faƙala lahum sai ya ce da su ilmul yaƙini inda na huwa min hazal jinsi sai ya ce mu ilimin yaƙini a gurinmu shi ne wannan abin da muke ji a zuciyarmu wanda ba ma jin cewa ƙarya ne wa huwa ilmun yalzamun nafsa luzuman la yumkinuhu ma zalika alinfikaku anhu ilimin da yake lazimtar mutum tsaya a zuciyarsa ba za a iya ture shi ba ba zai iya rabuwa da shi ba faƙala sai ya ce waridatun wasu abuwa ne da suke bujurowa suke zuwa a zuciya li'annahu yahsulu ma al-ilmi tuma'ninatun wa sakinatun tujibu al-amala bihi domin tare da wannan ilimin wato tare da wannan yaƙinin da sakankancewar zai samu nutsuwa nutsuwar da za ta zai sa yayi aiki da abin da ya sani to wannan shine abin da yake faruwa a tafarkin ilimi mai ilimi wanda ya karanta abu ya fahimce shi ba zai taba zama daidai da wanda bai karanta shi ba ballantana ma ya fahimce shi saboda haka yadda mai ilimi yake ganin hujja ya ji ta ta zauna masa a rai wanda yake ba mai ilimi ba zai ji wannan ba ba zai ji wannan ba saboda haka shi mai ilimi yayin da kake tattauna da shi yake yake da saukin tattaunawa saboda shi ya san menene hujja ya san menene hujja yadda za a kawo ta ya san inda take zai iya gamsuwa amma jahili abu zai aya ma zaka iya jawowa ya karyata ka dan watakila ba sai ce ba aya bace ko ya ce ba haka take nufi ba shi kuma zai ga maka yadda take nufi ba amma sai ce ni ban yadda da wannan da wannan fassarar taka ba shikenan amma in mai ilimi ne to zai koda zai zai zai jayayya sai dai jayayya bil hawa da san zuciya lalace wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zuciyarsu tana da yaqini amma za su fito zahiri suna suna jayayya wannan ana iya samu kaga cewa ga abu baro baro gaskiya ce ko makaho ya laluba zai gane cewa gaskiya ce amma suna jayayya akan ta wannan abu ne mai sauki a samu wannan dan adam yana da wannan bijirewa bijirewa ubangijinsa annabawa ma sun zo sun baje hujjoji ga sunan zahirinsu amma daga ƙarshe sai ga cewa an an bijire waɗannan hujjojin nasu lokacin da annabi musa ya zo da nashi dashi ma'ujisar fir'auna ba bijirewa ba inna hadha lakabirukum allazi allamakum as-sihr wannan shine ya tattara ku dai koya muku yadda ku sai ake tsafin ma shi ma matsafi ne kawai haɗin baki kuka yi min zan ku yi min wayo saboda haka shine koyi bayan ba ya san cewa annabi Musa bai san su ba san shi bai taba haduwa da su ba sai a wajen rigimar amma karshe cewa wai shine babban su wanda ya hada su ya koya musu ma to kaga wannan shine kifadi eh bai ne to wannan za a iya samu annabi ya ce laqad alim annabi Musa ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا ce laqad alimta haqiqa ka sani kana da ilimi tabbas cewa wannan hujjojin da na faɗa na zo da su ba wanda ya saukar da su sai ubangijin samai da ƙasa ka san da wannan ka san da wannan to haka haka haka gaskiya take ga wanda ya santa sai dai yayi jayayya kawai bisa jayayya ba yadda zaka yi da shi kuma wannan shedan ya riga ya ribace shi to shi da ya ce wa haza ma a karra bihi huzzaqun nuzari mutaqaddimihim kalkiyal harrasi wal ghazzali wa ghairihima ce manya manyan manazarta daga cikin su kwararru daga cikin ahlul kalam al mutakallimun sun yarda da cewa akwai irin wannan akwai irin wannan abinda mutum zai samu na yaƙini a cikin zuciyarsa ba ta hanyar su ba ba ta hanyar su ta taqrir abin taqrirat kalamiya ba kamar alkiya harrasi ɗaya daga cikin malamai ne na na ilmul kalam da kuma alfiqh usuli faqihi ne usuli ne mutakallim ne a cikin malaman shafi'iyya sunan shi ali ibn muhammad ibn ali at-tabari yana littafin ahkamul qur'an irin na ibn al-arabi shi ma sunan nasa ahkamul qur'an da ban littafai uku ne ahkamul qur'an na ibn al-arabi ahkamul qur'an na al-jassas al-hanafi wa na bashafi wa na bahanafi sai ahkamul qur'an na ibn al-arabi shi kuma ba maliki والغزالي ده كما غزالي أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد ابن محمد الطوسي mai littafin Ihya Ulumuddin to waɗannan duka sun yi nutso sosai a cikin sha'anin ilmul kalam duk da ƙarshe wasu daga cikin su sun jawo sun dawo da baya sun yi ta nadamar bata lokacin su da suka yi da bata rayuwarsu cikin ilimin da bai amfane su da komai ba kamar shi Al-Ghazali ya fito ya yi bara'a da wannan ilimin zo iljamul awam ilmul kalam ƙarshe ma dai ya koma ya rungumi kitabul sahihul bukhari da shi ya mutu a hannunsa da da su al'amidi littafin ihkamul ihkam shi shi bai kai ma addinin waɗancan waɗancan bai kai addinin su gazali ba shi al'amidi Allah dai ya fi musu wa qalu nahnu la nunkiru an yahsula linasin ilmun daruriyyun bima yahsulu lana bin nazari ka ce mu ba ma inkarin a samu wasu mutane suna iya samun wannan ilimin a zuciyarsu da wannan nutsuwar wacce za su ji ta a zuciyarsu ba wai zuwa suka yi suka neme ta ko suka yi wani suka bi wasu hanyoyi don su samarwa da kansu ba a haka Allah ya sa musu ita a jikinsu kamar yadda mu ma muke samu ta hanyar nazari da bincike ba ma ba ma kin wannan hadha la nadfa'u wannan ba ma cewa ba zai yiwu ba lakin in lam yakun ilman daruriyan fala budda lahu min dalil to inda ba garuri ba ne ma'ana ba haka kawai Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka ka ji to dole ka yadda ba to dole akwai dalilin da ya sa ka ji haka domin shi al'ilmin nazari shi ne ilimin da yake bin dalilai sai ka bi dalili ɗaya bayan ɗaya har ka kai ga wannan ga wannan ilimin to inda bai zama zaruri ba to nazari ne nazari shi ne wanda yake buƙatar dalili shi ne yake buƙatar dalili والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه shi kuma duk wani abin da ta hanyar dalili ya samu to dole dalilin ya zama mai samar da wannan abin in ya zan dalilin ba zai samar da wannan abin to bai zama dalilin ba sannan kuma idan dalili ya kau to dole abin da dalilin ya samu ya samu da sanadin dalilin shi ma ya kau an fahimci wannan الدليل يستلزم المدلول فينتفي الدليل فينتفي المدلول بانتفاء الدليل haka ka'idar take dukkan dalilin da la yastalzimu almadlul to ba dalili bane ka kawo dalili amma dalilin bai kunshi abin da kake so ka faɗa ba sai to ba dalili bane akan wannan an fahimta ana magana da kai ka kawo ta qadiyya sai ka ce ka dalili da ka tashi sai ka kawo dalili can akan wani abu bai da alaka da wannan abun ce to wannan ba dalili bane ina dalili yake a cikin wannan babu shi to kaga ba zai zama dalili ba abinda kake so ka tabbatar ba zai tabbata ba tunda sai an samu dalili sannan abin zai tabbata saboda in ba dalilin ba abin duk sanda aka rasa dalilin to almadlul shi abinda kake kafawa dalilin shi ma babu shi an gane wannan ita ce qadiyar mallawan da da ta taso ya kore dalilin ko ba kore shi ba ya kore da shi to kamar madlul ma babu shi to kuma a zo ta dawo da shi kaga kaga wannan mukabara mughalata ake ce masa ake ko mukabara abinda ka san babu shi kai ce sai ka tabbatar da shi abinda duk aka ce shine abinda yake cewa yalzamu min intifa'id dalil intifa'ul madlul alai duk abinda aka ce babu dalilin to abinda ake so a kafa wa dalilin shi ma babu shi to azaya ana rigima akan babu to shi yasa zaka ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda yake magana akan ayatul anbiya ayatul anbiya yakan ce labudda an tas an tadulla ala sidqin nabi an tadulla ala sidqin nabi fala takunu ayatul anbiya mushtaraka bainal anbiya wa ghayrihim dole ayar annabawa mu'jizarsu ta zanto khassa bil anbiya ta zanto annabawa kadai suke da wannan domin in ta zanto annabawa suna da ita wanda ba annabawa suna da ita to za ta zama dalili akan cewa shi wani annabi ne yace saboda haka ayatul anbiya la yashtariku fiha ma'ahum la shayatin wala al-kuhan wala al-musha'widhun duka waɗannan ba za su iya tarayya da annabawa cikin abinda annabawa ake ba su na mu'jiza ba yan sihi matsafa bokaye yan duba waye ba za su iya zuwa da abinda annabawa suke zuwa da shi ba saboda in ya zanto dalilin da zai tabbatar da annabci kuma za a iya samun shi a gurin wanda ba annabi ba to ya za a yi mu gane cewa wannan da ya ce shi annabi ne ga dalilinsa shi annabin ne da gaske tun daga wani wanda ba annabi ba shi ma yana da shi an gane ku saboda ka ce dole dalilin dalilin ayatul anbiya ya zama su kadai ne suke da shi shine abin da zai raba gaddama amma idan ka same shi a tare da wannan ka same shi a tare da wannan to za a gane cewa kai da gaskiyar annabi ne ba irin waɗancan bane an fahimta shine akan haka yayi littafin annubuwat gaba daya to in ya zama na ad-dalil la yastalzimul madlul in ka kawo dalili ba zai tabbatar da da abin da kake wa dalili a kansa ba to bai zama dalili ba kuma shi kuma alballul din babu shi an fahimta قالوا فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة suka ce idan wannan abin da zai ji a ransa na aqidar da ya samu ta hanyar wannan warida din zai iya ture su zai iya ture wannan aƙidar ya ji kawai wannan ƙarya ne to kenan zai iya tura abin da yake darura ne yanzu kawai za ka iya tura cewa a wuta tana ƙuna ba za ka iya turewa ba ba za ka iya tura ƙunar wuta ba saboda wani abu ne wanda an sani bid darura in dai aka sa wuta za ta ƙuna wani abu ne aka san shi bid darura to saboda haka in dai har wannan abin da zai zo musu a ransu za su iya ture shi to bai zama al'ilmu daruri ba bai zama na darura ba fahaza huwa dalil to in ko har za su ture shi kuma za su samu wani abu a ransu to ta hanyar dalili ne suka same shi wa in lam yakun kadhalika idan bai zanto haka ba fa hadha hawasun ya zama kawai hauka ne la yultafatu ilai wani waswasi ne wani sake-sake ne kawai a ransu wanda bai kamata a waiwaye shi ba wa basu hadha lahu mawdu'un akhar yace shimfida zance akan wannan sai a wani wurin daban kuma duk wannan bayanan sama-sama ya yi mana shi ba bai shimfiɗa zancen ba ka karanta gaba ko wanci gaba mala ya ce wal maksudu abin nufi dai a nan shi ne an na hazal jinsa waƙi'un lakin ya ƙa'o aizan ma yi zannu annahu minhu kathir irin wannan abin da mutum zai ji ya ji gamsuwa cewa abin nan da nake ji gaskiya ne ba ni da ta ba a kansa ba wani bincike na yi ba na ilimi amma Allah ya sanya min wannan abin ina jinsa a raina cewa wannan abin gaskiya ne ya ce wannan yana faruwa Allah ya ɗarsa maka gaskiya a zuciyarka ka ji ta ba tare da ka sha wahala ba ba tare da an sha wahala da kai ba ko ka ba wasu wahala amma kuma a sani ya ƙa'u aidan ma yi zannu annahu minhu akan sau da yawa kuma akan iya jin wani abu kamar sa amma ba shi din bane kawai ka rika jin cewa abinda kake kai gaskiya ne alhalin kuma ƙarya ne ana samu wannan ko ba a samu yadda zaka iya jin gaskiyar haka kuma wata rana shedan ya iya ruɗa ka ji wani abin a ranka ka ta gaskiya ne ko ba gaskiyar bane aw la yumayyizu kathirun minhum alhaqqa min albatil ko ya zanto da yawa daga cikin masu irin wannan ba za su iya bambance gaskiya da ƙarya ba sai na gaskiyar ya zo su ji shi na ƙaryar ma ya zo su ɗauka haka ne duk gaskiyar ce kama ya ƙa'u fil adillatil aqliyati was sam'iyyati kamar yadda yake faruwa irin wannan a cikin dalilai na hankali da dalilai na nassi wani nassin zai zo na ƙarya ne wani nassin zai zo baya nuna wannan abin amma ka makale akan cewa shi wannan nassin da shi kake hujja akan abin da kake yi na bid'a fa min haula man yasma'u khitaban sai yake misali yace irin waɗannan mutanen waɗanda suke killace kansu don bautar Allah da zikiri da ibada da nafilfilu da azumi da sauran ayyukan ibada ana samu daga cikinsu wanda zai rika jin wata magana haka tana tashi auyara man ya'muruhu bi qadiyya ko kawai ya gamu da wani ya gaya masa wani hukunci bai san shi ba shi ma bai san shi ba su yi karo da shi ce ya gamu da shi da fararen kaya da farin gemu da farin rawani da waye da waye ya gaya masa wani hukunci ce ka tashi da safe ka tsaya ka kalli gabas ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in ka gama ka zauna ka karanta kaza karanta kaza ka yi raka'o'i kaza ka yi sujjada kaza ya bashi wata wani ta doka wa yakunu zalikal khitabu min ash-shaytan zato wannan zancen da ya ji wannan maganar da ya ji ana cewa wani ka rika kaza wani ka rika kaza duk shedan ne shedan ne yake kwarin ya ribace shi wa yakunu zalika alladhi yukhatibuhu ash-shaytan ko wannan da suka hadu yayi magana da shi ko yake magana da shi shedan ne wa huwa yahsabu annahu min awliya'illahi min rijalil ghaibi ce ai wannan yana daga cikin waliyai na aljanu sune rijalul ghaibi mazajen gaibi mazajen fake sai ya ce ya gamu da wani waliyi amma cikin mutanen boye ne waliyi ne a cikin mutanen ɓoye Allah ya haɗa ni da shi kuma ga lakanin da ya bani saboda yana so na ya ga yadda nake bautar Allah ya ce bari zai bani wani hasafi zai bani wani lakani saboda kauna alhalin shedan ne ba wani rijalul gaibi wa rijalul gaibi mutanen ɓoye humul jinnu wa huwa yahsabu annahu insiyun ko ya ganshi ya zama ni mutum ne dan uwansa ya haɗu da wani waliyi mutum daga wani gari bai san ma daga inda yake ba sai ya gan shi balarabe mai farifat ga hanci ga kaza ga kaza ga kaza ya zuga shi ce ya sha fararen kaya da farin rawani mutum mai kyan mai kyan halitta muka haɗu da shi ya ce mun kaza ya ce mun kaza waƙar ya ƙulu lahu tana iya wa ma shi shaidan ɗin ya bugi kirji ya ce ana al-khadir ba ka imani da cewa annabi al-khadir yana nan yana yawo a duniya ba sai ce to ni ne shi tunda ka yarda cewa yana nan mu ahlus sunna mun ce khadir ya mutu ya mutu saboda haka ba magana khadir da yana nan da ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi karatu a gaban sa kamar yadda sauran sahabbai suka yi ba zai yi annabi yana duniya ba shi ya koma yana yawo a cikin duwatsu ko tsakiyar ruwa ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala ya alkawari da duk annabawa cewa in annabi ya bayyana za su gaban sa su yi imani da shi annabawa ma ba ko kun ce khadir ba annabi bane kun ce wali ne to ya za a annabawa ma an riki alkawari a wajen su cewa sai sun zo sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a khadir ce ki zuwa ya imani yana ganin annabi yana fita yaƙe-yaƙe shi ya ƙi fitowa a yakin da shi la tu'minun nabi wa la tansurunna ba haka ce wa la tansurunna sai kun taimaka masa shi ya ƙi zuwa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba to sai ya ce da shi shi khadir ne au iliyasu ko ce shi annabi iliyasu ne saboda akwai masu cewa annabi iliyasu ma bai mutu ba yana nan da ransa to in ya samu irin waɗanda suka yadda da wannan aƙidar kaga ya samu banza sai ya ce to ni ne khadir din bal ana muhammadun wani ma zai ce shi ne annabi muhammadu din ba ko da sun yarda ba cewa yana yawo ana gamuwa da shi shi kenan sai ce shi ne au ibrahimul khalil ko ce shi ne annabi ibrahim zai iya ƙarya ya ce shi ne kuma zai iya ba abinda shaidan ba zai iya yi ba shi ne ya fito a kamannin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da kamanninsa shi ne ba zai iya ba amma dan ya ƙarya ce shi ne zai iya ƙarya ce shi ne amma ba a kamanninsa ba awul masihu ko ce shi ne isa almasihu au abubakar au umar ko ce shi ne abubakar ko shi ne umar au ana shehu fulan ko ce shi ne shehiwa ne ce ya game da shehiwa ne ya game da wane ya game da wane au shehu fulan mimman yuhsinu bihim adh-dhann ya faɗa masa sunan wanda shi wannan mutum yake kyautata so da shi wanda ya ɗauki cewa babban mutum ne ko ce maka shi ibnu taimiyya ne ko ce maka shi muhammad ibnu abdul wahab ne sai ya dubi kai ɗan meye sai ya gaya maka cewa to ai dole ya maka haka dole ya maka haka domin kai a yadda kake ahlus sunna in ya tsaya ya ce maka shi shehu wani ne ya faɗa maka wani shehin ai yawo zaka tufa masa ba ba ka gasa sai ka sai ya fito maka ta inda ka yadda shi yasa min man yuhsinu bihi dhann daga wanda yake kyautata zato da su abinda yana ce min lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh